والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan gari mai albarka garin azarai a wannan santa ta addinin musulunci a masallacin Muhammadu Amin wanda a Sheikh Abubakar Musa giya da yake jagoranta. Abin da ya haɗa mu a nan shi ne munasaba na auren ‘ya'yan shi Sheikh Abubakar Musa giya da azari, kana da kuskure. Mutiyashi murna na fitar da wa'annan ‘ya'ya nasa guda biyu da halartar ɗaurin aure shaida na aure wanda muke fatan Allah ya sa albarka a cikin wannan aure ya ba da zaman lafiya kuma ya ba da zuriya ta gari ina zaune a kan kujera sai da tuna lokacin da muka zo giya ɗaya walima na aurensa da maman wa'annan yara ina tamanin a 2003 ne ko an kone 2003 a lokacin ni ba mai wa'azi ba ne aka zo ana walima kawai sai na ji dr abdullahi gadon kaya kira ni ya ce so ne wa'azi to aka dai da zo na na jajjaba sai ga shi yanzu kuma mun zo munasaban auren 'ya'yansu so na abin farin ciki ne rayuwa ta yi albarka kuma aure ya yi albarka. Wannan haduwa haduwa ce ta zumunci, ta nuna yankuwantaka ta musulunci, da kuma alaƙa da soyayya na addini da ya haɗa mu da shi Shek Abubakar Musa Giyade, tun daga zaman mu a Madina har zuwa yanzu ba ta yanke ba sai ma ƙafuwa ta yi. So da haka haduwa ce wanda take ta tsakani da Allah. yanwantaka ne ta addini addini ne haɗa mu tare da shi da kuma neman ilimi na addinin musulunci muna fatan ubangiji ta ala ya haɗa mu a aljanna kamar yadda ya haɗa mu a irin wannan alaƙa ta addini akwai professor mansur isha yalwa da dr usman giyade shi malam duk wannan abokanin karatuna ne a jami'ar musulunci ta madina cewa malam malam din nan tuwa uku ne kawai suke yi abokanin karatu ne malamin da suka gabata sun yi magana akan tarbiyya tarbiyyar yara da kuma cewa su ma iyayen dole su zama masu tarbiyya idan 'ya'yan ana son su zama masu tarbiya saboda hanyar tarbiya guda biyu ne akwai talqini akwai ta'awidi talqini shine lakana wa yaro abun da ya kamata yi ka ce kaza kai kaza kar kai in za ka yi kaza kaza za ka yi mun da ya shafi abubuwa na addini ko kuma mu'amalansu da magabatansu manyansu ko kuma sahohinsu halakana musu abubuwa da addini ya yadda da su da kuma ɗabi'u da al'adu wanda suke masu kyau ka nisanta su daga munanan ɗabi'u ko kuma al'adu ko ne abu da zai taɓa addini su wanda ita ce hanya ta farko wanda manzal sama yake cewa muru auladakum bi salati li sham'in wa dribuhum alaiha bi ashin to umurci yara da yin sallah kuma idan sun kai shekara bakwai in sun kai goma ba su yi ba ku buge su da makamantan irin wa'annan hadisi to akwai hanya ta biyu shine ta'widi shine yaron ya ga kana yi shi ma har ya saba har ya saba da yi in sai ka ga ɗanka ya tashi da abubuwa na tarbiyya ba tare da kace ya yi ba saboda ya ga kana yi kuma wannan ita ce irin tarbiyyar da muka samu a can baya a wajen iyayenmu wanda a lokacin wa'azi yana da karanci ba irin ba irin yanzu bane ana karantarwa a masallatai gidajen rediyo talabijin da social media da sauransu a abin da ka tashi kaga ana yi a gidanku kawai shi da idan abu mai kyau ne za ka tashi da shi in ko mara kyau ne za ka tashi da wannan amma kuma alhamdulillah an samu tarbiyya kuma ta wannan hanya ɗin to da duk abin da yake na kazanta su iyaye suna damansa abin da yake mai kyau suna son su ga ƴaƴansu suna yi kuma suna ɗabbakawa a aikace to wannan ita ce ka'ida wa yanshu nashu al-fityani minna على ما كان عوده أبوه وما كانت فتاه إذا ولكن يعوده التدين أقربه دون da yake tashi yana tashi da abin da ya gani ana yi a gidansu abin da iyayensa suka saba masa baya hankalin yaro ba zai bashi tarbiyya ba ko ya bashi addini ba idan ya tashi ya ga ana yi a gidansu ai shi yasa manzala sama ke cewa kullu mauludin يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه هو ne a kowa na masa akan fitira ta addinin musulunci amma iyayen musulmi ne zai tashi a cikin musulunci amma idan iyayen yahuda ne ba yahude zai tashi in kirista ne kirista in ɗan shi'a ne ɗan shi'a zai tashi in ɗan bidi'a ne ya tashi da bidi'a in hajji sunna ne tashi da sunna wannan ita ce ka'ida to don kana son ƴaƴanka su zama mutanen kirki dole kai baka zama mutumin kirki وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاح وهل يرجى لأطفال صلاح إذا ارتبطوا في دين النافسات tsiron da ya tsiro a gona da ake gyara ta ana bayi ba daidai yake da tsiron da ya tsiro a jeji haka kawai ba wancan ba zai kai labari wannan ba zai kai labari wanda ake gyara shi shi yake kai labari ba yadda za a yi ‘ya'ya su tashi da tarbiyya idan uwayensu ba masu tarbiyya ba ne dole uwar sai ta zama mai tarbiya shi yasa musulunci ya bada shawara in za ka aura ka auri mai addini al'ummu madrasatun idza adattaha adatta sha'ban tayyibal ara za ka ka tanadi mace ta gari kamar makaranta ka tanada a gidan idan mutum ya zama ba na gari ba galibi ayansa ba za su zama na gari ba illa man rahim Allah sai wanda Allah ya yi wa rahama kila ya ɗauko tarbiyyar a wani wuri amma ba a wuri ba. Iyaye, Dr. Usman Giyas ya mana misalai na abubuwan da iyaye suke kwaikwayo ‘ya'yansu idan su abin nan iyaye suke kwaikwayon iyayensu idan su yi su sun gaba ba su yana yi. Wannan ita ce ka'ida. Iza kana ra'asul baiti bi dufi bariban fashimatu ahli baiti an yatarabbasu. Idan yaro ya ga mai ganga yana kiɗa yana tsoron rawa babansa na kusa yana ɗan kallo yana tsoro to don baban ya karɓi gangan yana kaɗa ba duk gidan za su kama rawa to balle ta shi ma yana rawa so da dole ne mu gyara halayenmu da mu ƴaƴanmu su zama wato nagari ubangiji subhanahu wata'ala ya kasa al'ummar musulmi kashi uku الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله تعالى من قادر والقرآن waɗanda muka zaɓa daga cikin bayan su ne al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun ka suka shi daga cikin su akwai mai zaluntan kansa wanda baya yin abin da ya kamata ɗari bisa ɗari akwai tsakatsaki wanda ya bar abubuwa na ƙazanta yana yin abin da ya zama dole amma kuma ba a samunsa da ƙarin wasu ayyuka wanda za su ɗaga darajarsa sannan akwai kuma mai rige-rige wajen ayyukan alkhairi yana yin duk abin da ya waje ba har da ƙari na nafila da abubuwa da Allah ta'ala yake so wanda bai wajabta ba Ubangiji ta lace wannan shine falala mai girma a same ka a wannan matsayi na uku. So Allah ta ya ka samu kashi uku sai ka duba ka ga a wanne kake ciki. Akwai ashabu shimal, akwai ashabu yamin, akwai as-sabiqun as-sabiqun. Kamar da Ubangiji ta lace wa kuntum azwajan falasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون akwai wanda in yaje lahira za a bashi littafin sa hannun abu ne shi ne wanda ya zalunci kansa a nan duniya akwai wanda littafin sa hannun dama za a bashi shi ne wanda ya kiyaye dokokin Allah akwai kuma wanda suka yi rige suka yi tsere suna kusa da ubangiji subhanahu wataala su wa'annan da su tafi aljanna kai tsaye akwai wanda in ya je aljanna za a masa hisabi kuma a tsananta masa hisabi saboda ya zalunci kansa kamar yadda maza su kuma ya ce man nuqisha hisabu qutiba duk wanda aka tsananta masa hisabi za a zartar da shi akwai kuma wanda ake masa hisabi mai sauki amma man أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا wannan sun kiyaye dokokin Allah sun yi abin da ya wace ba su akwai kuma da za su shiga aljanna ko hisabi ma ba saboda nagartansu da tsoron Allah su da riko da addini Allah ya sa muna daga cikin su dukkanin su manzara sa sama yace Allah ya zabe su Ubangiji ta ala ce Allah ya zaɓe su sun ma'aurasar kitabar da nina tsafai na min Ibrahim. Wannan al'umma ta manzara sama Allah ya zaɓe ta, ya ba ta wasu darajoji wanda ba a ba wata al'umma ba. Daga ciki akwai kasancewar mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan gata ne Allah ya mana, ya zaɓe mu, ya aiko mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine fiyayyen manzon wannan shi ba mu daraja da matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Alƙadi yana cewa wa mimma zadani sharafan wa fahran wa kittu bi aqmusi aka usuriya dukhuli ta ta qaulika ya ibadi wa asayyarta amadani nabiyya. Yana da cewa da ya tsara min daraja da kima har na kusa in taba tauraro da ya'ansa saboda ɗaukaka in ji ya kasancewa na musulmi kuma cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan al'umman ita ce wanda Allah ta'ala ce kuntum khayra ummati ukhrijan lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mun bi dukkan sauran al'ummatai saboda mai saboda muna umarni da kyakkyawan muna hana muna shi bai hude da zai lalata kai lalata maka tabi'a ko baka shiga addini sa nasara kuma ya shigar da kai cikin addini sa na shirka kai imani cewa Allah uku ne shi ke da kafita daga musulunci amma wannan al'ummar ne aka samu waɗanda suke kiran mutane ke zuwa ga alkhairi ke zuwa ga addini su kuma kai kuma suke cewa wannan abu mai kyau ne kai wannan abu mara kyau ne ka dale shi wannan falala ce babba wanda bayan kasancewar mu musulmi ba mu samu wata falala ba sama da karantar da mu addini da ake akwai waɗanda suna amsa sunan musuluncin amma suna dumu cikin shirka musuluncin an warware shi amma ana ganin kuma akan daidai ake akwai wanda shirkan suka mai da shi ibada suna ga da shi za su shiga aljanna akwai masu yin bidiyoyi suna ganin cewa su akan sunna masu suna alfahari da wannan amma Allah ya taimake mu akwai malamai masu tsayuwa suna wa'azi Allah ya ce manzon Allah ya sasama ya ce su ne ahlus sunna a cikin wannan al'ummar ne Ubangiji ta'ala zai ba wa manzala sama mutum dubu saba'in su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Da ba ceton mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi kai tsaye. Sai manzala sama ce, ya Ubangiji ka ƙara ni. Ya ce, na nemi ƙari wajen Ubangiji na sai ya ce, to, kowane mutum ɗaya zai ceci mutum dubu saba'in. saboda haka mutum dubu saba'in sau dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi ba tambayoyi daga cikin wannan al'umma su ne mutum biliyan hudu da miliyan ɗari tara wannan al'umma ita kaɗai ta samu wannan al'umma ne za ta zo ranar alkiyama da alamu na farin fuska da farin hannaye da ƙarshen ƙafafuwa alaman gurbin alwala kamar yadda manzo sa yake cewa inna ummati yakunu yawmal qiyamati ghurran mu'ajjalina min athari al-wudu ko da haka za su zo da alamomi alwalan nan duk fari zai dinga yi da an gan su an ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai an tambaya ba don cewa yayi idan aka zo ranar alkiyama zai dinga kiran al'umma sa su zo su sha ruwa na tafkinsa sai aka ce ya za ka gane al'umman ka wannan yawan jama'a sai ce ai jama'a al'umma ta suna da alama inda suke alwalan nan ƙari zai dinga yi ya dinga cewa halumma ilayya halumma ku zo ku sha har sai an samu wasu mutane da suka canja addini suka shigar da shirka suka shigar da bidiyoyi idan suka zo za su sha ruwan sai a cewa maza su ma waɗannan fa sun canja bayan ka innahu baddalu wa ghayyaru sun canja to daga nan sai ce fasuqan liman baddala wa ghayyara sai ce ku nesa duk yadda yake so al'umma sa sai ce ku koma duk wanda yake shirka wannan ba tare da masu bidiyoyi to ku koma ba za ku sha ruwan alkautara ba Isa bin Abdul Bari annabi yace duk mai bidiya ba zai sha ruwan tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ne wanda in ka sha shi har abada ba kai ba ki sha wayannan darajoji shi yasa Allah ta'ala ce ya zabi al'umman manzala sa suma ya ba su alqur'ani to ba su alqur'ani shi ma wani karin daraja domin babu littafi sama da shi babu littafi sama da alqur'ani shine wanda ya shafe dukkan wasu littattafai da suka zo kafin sa ya zama dole shi kaɗai za ya aiki da shi kuma yake kiran mutane zuwa ga dukkan al'ummar duniya zuwa ƙarshen duniya ko mutum da aljan gaba ɗaya shi ne wanda Allah ta'ala ya saukar da shi don ya zama shiriya ga al'umma zalikar kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin inna hadha al-kitaba yahdi lil lati hiya aqwa ko da kai na shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shine afdalul ulum ta ilimin da yake kowanne saboda maganar Allah ne shari'a ne daga sama wanda Allah ya saukar da ita kitabullahi afdalu kulli ilmin به أجلى وأجلى كل ظلم ولا أبكي به بدلا بتاتا ولكن أستفيد به أمي duk wani duhu na jahilci da bata da komai mu koma alqur'ani za mu samu waraka abin da babu a ciki ko ko aka dunkule shi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fayyace mana shi ta mana bayanin sa wa anzalna ilayka alkitaba wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nusila ilayhi ba za su waye mana bayani. To, amma a cikin wannan al'ummar da aka zaɓa, aka ba ta al'ur'ani don ya zama mata shirya, akwai zalimin linafsi mai zalunta kansa, kar ka zama ciki. Shi ne wanda yake barin wani abu na wajibi yake aikata wasu abubuwa na haram. To, da ka za a ga wani ya kauce hanya, musulmi ne yana sallah, amma yana shan giya ko yana zina ko sata ko makamancin wani. ko kuma wani sallan ma yana bari to wannan yana zaluntan kansa ne me yasa aka ce yana zaluntan kansa so da yana zai kai kansa zuwa ga azabar Allah kanka din kai kan kanka jikin ka din da jininka da kasusuwanka da ranka ba kai kai kanka ba amana ne na ubangiji subhanahu wataala ba ajiya ne ba sai sai ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bi qurayma ba ai daga kashe kanka ba don ba kai kai kanka ba wala tulqu bi aydikum ila taluka kaka jefa kanka alaka to wanda ya saba wa Allah ta'ala ya jefa kansa a wutar jahannama ya zalunci kansa ya zalunci kansa to shi sa wannan zaluncin ana yakansa ta hanyar yakan shedan da ranka kar ka bi son zuciyarka kar ka bi wa mutane kar ka bi wa duniya su suke sa ka ka je ka zama mutumin banza alhalin Allah ya baka imani duk wanda Allah ya bashi imani yana son sa ne ya zabe shi ne ya kebo shi ne daga cikin bayan sai wari shi ya bashi imani inda ba son sa ba zai bashi imani inna Allah yuhdi dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yuhdi imana illa liman yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda ba so amma ba ba da imani sai ga wanda yake so Allah baka imani yana son ka amma sai ka zo ka biyewa duniya ko ka biyewa mutane ko ka biyewa shekaru ko son ranka kamar yadda wani ke cewa inni buritu bi arba'in yalmidan bin nabli an qawsin laha tawqiru iblis wa dunya wa nafsi wal wara ya rabbi anta ala khalas qadir duniya budurwan wawa kan abin duniya wani na iya sai da addininsa shi ya zaɓi rayuwar duniya akan addininsa ubangiji ta ce لا ينغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير kada mutane su ruɗe ka ko shakata da suke na rayuwar duniya ya ruɗe ka can jin daɗi ne ɗan kaɗan kuma a ƙarshe kuma za ka koma wutar da annan wutar da annan za su koma tir da shimfiɗa wutar da annan duk jin daɗin da kai a nan duniya in ka koma wata jahannama kai aikin banza sai ka yaƙi shekan ka yaƙi son zuciyarka ka fita harkan mutane wa'inda ba na gari ba rayuwa ce da duniya baka sa ta a ranka ba a hannunka ka sa ta in ta zo ka ji daɗi da ita in ba ta zo ba shi kenan sannan za ka iya kukuta daga wannan matsayi na zalunta kake matsayi na wanda ba mutumin kirki ba ga ka musulmi amma ba mutumin kirki ba to dole ne ka tsaya tsayin daga ka zama bawan Allah duk wanda ka gaisa mutumin kirki akwai kokarin sa da falala ne na ubangiji ta ala shari'a amma Allah ta lace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suke yin kokari don su zama sun samu shiriya Allah ta ce don shiryar da su a tafarki wanda ana ta sauka tun a maka kafin a yi hijira ko mamaki ba ta magana ya kan kafirai ba ta magana kan jihadun nafs almujahidu man jahada nafsahu almuhajiru man hajara ma na Allah wa man hajara ma na Allah wa to da kan kai a kiran ka zama mutumin kirki to shine ka zama mai jihadi ka zama mujahidi to sannan kuma ka kiyaye cikakken babban zalunci shine shirka inna shirka la zulmun azim wannan zaluntan Allah ne ka kiyaye zaluntan al'umma Allah da zai yafe maka ba sai al'umma sun yafe ko ka ba su haƙi duk sallolin da kake da azumi kamar yadda zuwa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi idan kana zalunta kuma su kake yi wa su kake yi wa sai ka je lahira ladan a dinga ɗiba ana ba su kai aje aje faka a cikin a cikin wutar jahannam zaka duk nau'i na zalunci guda uku ka nisance su zaluntan mahalicin ka wanda ya halice ka shine shirka da zaluntan bayan Allah shi ne ka ci haƙƙinsu da kuma zaluntan kanka shi ne aikata abubuwa na na saƙonka. Amma me yasa wannan mutumin da yake zaluntan kansa aka ce Allah ya zaɓe shi, saboda in ya mutu a haka zai shiga aljanna. Ko dai ya zama Allah ta'ala ya gafarta masa ya shiga aljanna da gafarar Ubangiji ta tun farko. Ko kuma ya shiga aljanna da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ko da rahmar ubangiji subhanahu wataala ko kuma a je a kade masa kura a wutar jahannama sai an kona shi shine abin da ba a so a ƙarshe a je a sa shi a aljanna to amma kaga ai bai yi daidai da wanda zai je dawwama a wutar jahannama ba shine shine kafiri mushriki domin la da kullu jannata illa nafsun muslima manzo ta ce babu mai shiga aljanna sai mutum musulmi wannan shine bambancin musulmi duk yanda ya lalace ya ce wanda ba musulmi ba kafiri maƙiyin Allah ne kai tsaye musulmi kuma masoyin Allah ne sai dai kowa da level ɗinsa kowa da ya matakin da ya ta wannan bangare na farko su ne galibin musulmi duniya masu zaluntan kansu galibi don ba wanda anan zai daga hannu ya ce ba ya saba wa Allah babu shi me ya kamata ka yi ka yi ta istighfari ka yi ta ƙoƙari wajen gyara halayenka don ka shigo matsayin shi ne muqtasidun wanda shi yana aikata duk abin da ya waje ba a kansa sannan yana barin kuma abin da yake na haram amma ba ka samu yana aikata mustahabbi ba wasu makaruhi ma yana aikata to shi dai wannan ya fi wancan don baya ayyukan da za su kai shi wuta kuma duk aikin da zai kai mutum aljanna yana yin sa amma dai bai da tsarin alala kamar yadda wani da zai tambayi maza sama ya ce ya gaya masa ayyukan da za su kai shi aljanna sai ya gaya masa salloli da abubuwa na wajibi ya ce akwai wani wannan sai ce sai dai za ka yi nafila ƙarshe ce ni ba zan rage ba ba zan ƙara ba salloli guda biyar da azumi da waye ya ce bare ba zan ya ce aflaha in sadaka wannan zai rabban da inda gaske yake ko iya wajibin ya tsaya sai tafi aljanna ta riwayan zai shiga aljanna to amma wannan matsayi bara mu ce masa ba yabo ba fallasa akwai yabo a cikin sa amma dai mumini bai zai yadda da wannan ba ya kamata ka zama mai himma ka kai mataki na uku shine sabiqun bil khairat ne rike da wajen ayyuka alkhairi wanda kana aikata abubuwa na wajibi kana barin haramun kuma kana yin mustahabi kana barin makaruhi wasu abubuwa na halal ma ga su bata maka wani lokaci na ayyukan ka na alkhairi kana kyale su wannan kai ne mai rige rige wajen alkhairi sai aka ce zalika huwa al-fadl kabir wannan shine falala mai girma wato shine a gaba gaba a cikin bayan Allah so ake cewa mu'minai na haƙiƙa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق وأنا كاكاي مدعي نولدك شيخ الإسلام ابن تيمية يتي نكر شنا ولي ne ko shaka babu wanda za ka same shi kullum cikin ibada yake da tsoron Allah. Sai dama ita wadda ta ana neman ta ba an nata wani. Shi annabi kyauta ne Allah yake bashi ya bashi annabta ba a neman annabta. Amma wadda taka nisantan sabon Allah da yin ibada yi wa Allah biyayya sau da kafa mai Allah yake so da yi to ta wannan matsayin ake samun wali taka za ka iya cewa ni bari in dage in zama waliyin Allah. amma ba a baki ba ne wani kakar da aiki kamar yadda alhassan basu yake cewa laysa al-iman bi tahalli wala bi tamanni walakin bi shay'in waqara fil qalb ba wai ka fito kana ado da addini cewa kai mai addini bane ko kana faɗa da baki ko kana wani buri a mu ne bayan wannan duk harka ne na yan bid'a kuma sun dauko daga wajen yahudawa ne wa qalu ne da kullu jannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum kuntum sadiqin ko su ne ‘ya'yan Allah su ne wajen Allah ba mai shiga aljanna sai su wannan duk bid'a ce wanda ‘yan bid'a suka ɗauko daga ne daga wajen yahudu wali shi ne mumini mai tsoron Allah a aikaci kuma ba da baki ba ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yashkurun wali ba su da fargaba na ba na na zuwa lahira ba sa bakin cikin bari duniya saboda Allah zai nuna musu aljanna in sun zo mutuwa su wane ne su ne masu imani masu tsoron Allah su ne wani ne in ka taka wannan matsayi na imani da tsoron Allah to duk wanda zai faɗa da kai kuma to zai faɗa da Allah man adali waliyan faqad azantuhu bi amma ba zuwa zaka kana tallatawa ni ne wani ni ne wani wanda kin ba akwai wani dottido da yake shi waliyi ne amma ga shi yanzu an kama shi da tuwatuwan filaye yana ko wannan to wannan kamar ba ba hadisi bane amma suna cewa man kala ana zai sahuwa aka larabcin su jaisa ko man kala ana aliyu ko huwa jahilu aka ai waliyin Allah da zai yana cewa ni waliyi ni daga nan ka fadi ba wala tu zakku anfusakum huwa alam biman ittaka kuma in kai haka sai Allah ya jarrabe ka ya tona maka asiri ya nuna in wasu ma sun rudu ya nuna wasu cewa ba haka ba da al'amari wai sulqarani wanda manzo sun ba da labarin sa sabai ba su san shi ba wani mutum ne a Yaman bawan Allah wali in kun samu dama ya muku addu'a ya nema muku gafara ku nema a wurin sa sai na Umar ya dinga tambaya ya dinga tambaya duk alhazai in sun zo ina ubai su sai wannan miskin ina har ubai su yazo yace manzo Allah sama ne yace ya ba mu labarin kai ce in mun same ka mu roƙi addu'a a wurinka shi kenan yayi daga nan sai aka gane shi aka gane matsayinsa da koma yaman sai mutane suna ta sa suna neman addu'o'i sai ga abin da ya zama fitina sai ya kaure bar yaman ya koma wani gari da ba a san shi ba har ya mutu kaga su ne waje na gaskiya ne amma da bido yana alfahari shi wani ne shi a daga nan za ka gane kawai ba shi ba ne ai Allah ya doka je ka ka tsarkake kanka to amma kai iya kokarin ka a aikace shi tsoron Allah a zuciya yake kamar yadda wasu mace attaqawa hahuna attaqawa hahuna yushiru ila sadrihi ila sadrihi talata marat so uku to da ka zama mai tsoron Allah kuma tsakanin ka da Allah ba don wani ba Allah ne kake wa addini shi na ka zama wali ba sai an taimaka waliyin ba Allah in ya san kai wali shikenan bukatar ka tarbiya sai maka sakamako na waliyin Allah ku shakka babu mai wannan matsayin waliyi ne mai matsayi na biyu shi ne muktasi wanda yake tsakatsaki shi ma waliyi ne tun da ya bar mai ya bar sabon Allah duk abu na rabu ya bari kuma na yin abubuwa na wajibi ko da bai na bila ba shi ma waliyin Allah ne masoyin Allah ne Allah yana son sa tun da ya tsora shi akan wannan hanya wannan ko jariya babu to sai mai sabon Allah mai zaluntan kansa azwalimul nafsihi mai mai aikata abubuwa na haram ko yana barin wani abu na wajibi shi za mu ce masa wali kai tsaye ba za mu ce masa wali ba amma yana da wali taka gurgudun imaninsa gurgudun ayyukansa tun da wali takan hawa hawa ne ko an ce mumini mai tsoron Allah shine wali to wanda ya fika imani ya fika tsoron Allah ya fika mai wali taka wanda yake da tsoron Allah da imani yana da wali taka gurgudun nasa ba za ka haɗa shi da maƙiya Allah ba so da ubangiji ta lace inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku tsoron Allah shine ya fi ku wato ainihin walittaka so da haka ana ana gane wani ya fi wani walittaka da sababi wato tsoron Allah da yake tare da shi shi yasa a zamanin sahabbai ba ka nuna wani a ce wannan wali ne wannan ba wali ne duk bidiya ne ko wannan ne don a zo a zo a roƙi jama'a ku lokacin kuna kai mutum hidima amma ba a dukkan su waliyai ne shi gina in wani yana da matsala to ka samu matsala wani ta kanka ba kana kaza kaza ko kana zalunci ko kana wani abu na sakon Allah shi kenan amma zo a yanne ma mutum a ce shi wali ne shi kaza kaza wannan duk daga baya ai Allah riga ya faɗa ya ce waɗanda suka yi imani suke da tsoron Allah su ne waliyai alladina amanu wa kana taqwa shi kenan ka'ida ne kullu mu'minin taqiyyin fa huwa lillahi waliyyu dukkan mumini mai tsoron Allah ko waliyin Allah shi ke nan. So da haka to idan shi wali ne wali wali ta kan za ka amfani ka. Kai ma kai kokari ka zama wali. Amma in shi annabi ne baka isa kai kokari ka zama ka zama annabi ba. To idan mutum da zai dauki wannan ya gyara halayensa da imaninsa yana yi tsakaninsa da Allah. To ƴaƴansa din suka gani za su dauka. Sai dai wanda Allah ya kaddara fadarewansa kuma babu yadda ka sadaka babban hanya ta tarbiyya shine ka gyara kanka ka gyara iyalinka ya ɗan kuma sun taso kawai dama sun tashi a gida ne na a gida ne na tarbiyya kuma a ci gaba da addu'a ubangiji subhanahu wataala ya ya kare su da karewansa zan tsaya a nan duk da ba a tsaye da ni ba mana san mintocin da aka bani na riga na na cinye su muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya albarka a wannan auratayya kuma Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya na gari duk wanda suka zo wannan waje Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo a kusa ko Allah ya saka masa da alkhairi malam abubakar musa giya dai Allah ya yi albarka Allah ya kara albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh